بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da tarin yabo a gare shi wanda ya sake haɗa mu cikin yardarsa da amincewarsa da ni'imarsa da baiwarsa da ikonsa da ƙaddararsa muka sake haɗuwa a wannan yammaci na litinin sha uku ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari talatin da bakwai a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne sha takwas ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha shida a lissafin miladiya domin ci gaba da darussa wanda muka saba na yau da kullum mako-mako na littafai na ƙoƙarin fahimtar ilimin addinin musulunci a wannan litinin ɗin wato bayan tsayawar da muka yi sakamakon zuwan watan ramadan da kuma abin da ya shafi bukukuwa ko na idin sallah na idil fitr muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi abubuwan da muka aikata na kirki a wannan wata mai albarka da ya gabata Allah sa dukkan addu'o'in da muka yi ko wasu suka yi mana a wannan wata da ya gabata dukkansu na alheri Allah ya karbe su Allah sa mu ga tasirinsu a rayuwarmu Allah kuma ya amfane mu da abin da muka karanta a wannan wato wata da ya gabata har yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin salihan bayinsa waɗanda da'iman wa abadan suke ɗawainiyarsu domin su samu yardarsa Allah ya ba mu yardarsa, Allah ya ba mu amincewarsa, Allah kuma ya sa sakamakonmu bayan dukan wannan rayuwa da muke a duniya ita ce shiga aljanna da kuma tabbatuwa a cikinta tare da rabautuwa da ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukan abin da ya damu kowanne musulmi muna roƙon Allah maɗaukaki ya masa maganinsa, Allah ya ɗauke masa. Allah kuma ya ɗaukaka addinin musulunci a ko'ina a wannan rayuwa tamu. Karatunmu na wannan littafi na a Fablul Islam tare da sharhinsa, shi littafin Fablul Islam na Malam Muhammad bin Abdulhab, sharhinsa kuma na jikansa Salih al-Sheikh. Za mu tashi a darasi na ashirin da bakwai ne ko? na'am muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka abin da zamu karanta din dama inda muka tsaya darasin ƙarshe yana da alaƙa ne da sharhin da malamin yake mana dangane da hadisin da malam Muhammad bin Abdulhab ya kawo a wannan littafi wato faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu as-samhatu karkashinsa ne da bubbudawa da malamin yayi tsawaita bayani ina ji mun yi darasi ya kai guda uku ne ko hudu ko akan wannan hadisi za mu tashi a darasi duk da dai ba mu gane ba har yanzu dai akan wannan hadisi din da abubuwan da ya kunsa inda dama muka tsaya yana magana ne akan cewa shi sauƙin addinin musulunci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi mu'allaq addinin da Allah ya fi so shine addinin da yake shine alhanifiyya wanda ya tabbata akan gaskiya ya bar dukkan abin da yake ba daidai ba ya karkata daga barna zuwa abin da ke shine daidai karkata daga shirka zuwa tauhidi karkata daga bid'a zuwa sunna duk dai abin da yake ba daidai ba a yi watsi da shi a komo kan abin da ke shine daidai bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da alhanifiyya as-samha kuma addini mai sauki to akan wannan magana ta kalmar as-samha kanta ne dama muka tsaya ya kawo mana fuskoki daban-daban na sauƙin da ke cikin wannan addini na musulunci da yadda ya bambanta da sauran addinai wajen sauƙi a shari'a sauƙi a dokoki to inda za mu tashi a tsakiyar maganar da yake mana ne akan cewa sauƙin nan bai tsaya kan iya shari'o'i ba sauƙin nan ya shafi hatta a aƙidu cewa aƙidar musulunci aƙida ce mai sauƙi ta fi kowace aƙida sauƙi in dai sauƙi ne na ka karanta ka fahimta a ma bayani ka ɗauka a laƙana maka ka haddace ka karanta da kanka ka gane ka ƙudurta a zuciyarka babu kokonto babu shubuha babu damuwa zuciya ta karɓa salim alim ka sallama ka miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala to babu abin da yake da daɗi babu abin da yake da sauƙi irin aƙidar addinin musulunci kuma wadda ta ginu akan a fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wato dai aqidar ahli sunnati wal jama'a to za mu tashi inda ke cewa wa hadhihi al masail al muaqqada ina jin nan ne ko yawa zai kyau a fara dakkowa daga wa amma ma hudita saboda zancen ya fi tafiya duk da dai na san mun karanta wannan malam karanta mana da kuma mu samu abinda za mu دورة إن شاء الله أكنس تفضل وأما ما أحدث في هذه الأمة من الأقوال المتفرقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله وأما ما أحدث في هذه الأمة من الأقوال المتفرقة والتفصيلات ما يسمونه مما يسمونه مما هو مما يسمونه جليل الكلام نعم ودقيق الكلام دقيق الكلام مم.
ودقيق الكلام أو ما يسمونه بالفلسفة الإسلامية نعم
أو
أو التعقيدات أو التعقيدات التي لا تصلح تصلح لا تصلح لجمهور الأمة نعم فإن هذا بلا شك مما يلزم أنه مما يجزم مما يجزم أنه ليس مما يحبه الله يحبه الله جل وعلا نعم لأن أحب الدين إلى الله الحنيفية إن سمحا أحب الدين إلى الله
لأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح نعم
وهذه المسائل المعتقدة التي لا ال- يفهمها وهذه المسائل المعقدة التي
وهذه المسائل المعقدة التي لا يفهمها إلا الخواص نعم بمقدمات كثيرة متنوعة نعم هذه ليست مما يدخل في السماحة نعم ولا في اليسر ولذلك صار لا يعتقد تلك الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمة وأرباب البدع وأرباب البدع وأرباب البدع نعم إلا إلا خواص العلماء نعم ولكن إذا سألت عامة الناس هل تعتقد كذا لم يدري ما يقول أو أجابك بما في النص نعم شكرا بارك الله فيك يسر الله أمرك ووفقك آه مالم صالح آل الشيخ الشرح da yake dangane da wannan hadisi bayan ya yi magana akan cewa aƙidar da ta fi dacewa ita ce aƙidar sunna a babin wato ba kawai sauƙin nan a babin amaliyat ba ne amma hadda al-masail al-ilmiya wato masail na aqida shine sai yake cewa wa amma ma uhditha amma abinda aka farar da shi fi hadhihi al-ummati a wannan al'umma tamu min al-aqwali al-mutafarriqa na daga maganganu da ra'ayoyi da aqidu waɗanda suka bambanta da juna والتفصيلات التي والتفصيلات لكما زرفف مغنغنو مما يسمونه جليل الكلام ودقيق الكلام من abin da suke kira a ramin zance da babban zance zance jalil abin da yake babba wanda kowa zai fahimce shi daƙiƙ kuma ana nufin wanda sai an zuba bincike sosai za a gane shi wannan suna kiran falsafa da wannan suna suna kiranta daƙiƙ al-kalam nan ce daƙiƙi kun san abin da ake nufi mun sha magana da larabci nan ce daƙiƙ shine abin da yake siririn da sai an tsaya sosai sannan a kalle shi duk abin da yake yana buƙatar zurfafawa da bincike mai zurfi kafin a gane shi shine daƙiƙ jalil kuma mai girma da kowa zai gane shi yau to sai ce irin wannan sunaye da suke kira au ma yusammunahu bil falsafati islamiyya ko abin da suke kiransa da suna falsafa ta musulunci islamic philosophy au at-taqidat ko kuma dai abubuwa masu sarƙafafiya wato masu rikici da wahalar a gane su sune taqidat an kukkulla abubuwan da da wahala mutum ya gane su allati la tasluhu li jumhuril ummati waɗanda ba su dace ba ga gama garin jama'a a ce al'ummar da ba karatu suke ba a ɗora musu wannan abun a ce da shi za su yi addini sai ce fa inna haza wannan abun laisa ai ya ce bila shakkin ba tare da wani kokonto ba a haka ne ko fa inna haza bila shakkin mimma yujzam yana cikin abin da za a yanke babu wata tantama a ciki shine yujzam annahu laisa mimma yuhibbuhu Allah ta'ala baya cikin abin da Allah yake so a jalla wa ala لأن أحب الدين إلى الله domin kuwa a addini wanda Allah ya fi so kuma dai in ba kuma mun yi magana mai ake nufi da wannan ahabbu dini ila Allah shin ana nufin bainal adiyan ko kuwa ajza'ul addini islami bangarorin addinin musulunci a cikin sa wanne Allah ya fi so don nan ba kuma ta ba dai mun yi bayani sosai sai ce li anna ahabba dini ila Allah al-hanifiyatu as-samha domin ko addinin da Allah ya fi so shine al-hanifiyya kuma asamha wato addinin daidai kuma sannan addini mai sauki me yake magana ne a nan zancen da yake a nan shine in mun lura yadda shari'ar addinin musulunci take da sauki to haka nan kuma abin da ya shafi aƙida in an ce aƙida ai kun san me yake nufi hmm? bai kamata a ce ba ku sani yawwa abin da mutum zai ƙudurta a zuciya abinda bai shafi ba magana ce ta aikin gaɓuɓɓen jiki ba sallah aiki ne na gaɓar jiki ko haka azumi da zakka aikin haji duk da gaɓuɓɓen jiki ake waɗannan arkanul islam amma in aka ce aƙida ana zancen abin da za ka ƙudurta ka yadda da shi a zuciya ka tabbatar da cewa haka yake ka yadda ka amince ka yi imani a takaice da imani to hatta lamarin imanin mu abu ne mai sauƙi babu wani abu mai wahala sai ce to tun da ku haka ne gaskiya abubuwan nan da aka fare su tun da ce aka fare su kun ga kenan ashe da babu su sabon abubuwan nan da aka zo aka shiga mana da su a cikin addinin musulunci na daga ra'ayoyi mabambanta da kuma zurfafa maganganu a matsaloli waɗanda ba a buƙatar su to yace irin waɗannan matsaloli gaskiya ba sa cikin abin da Allah yake so domin kuwa waɗannan al'amura ba su dace daga magarin mutane ba jahilin da bai karatu ba ba ka zuwa ka tambaye shi akan waɗancan matsaloli yanzu waɗannan matsaloli ke nufi maganganun da ahalul kalami suke kawo da masu ilimin filosofi akan harkar aƙida masa'il da suke da alaƙa da maganar aƙida suna maganar kun san su zancen su asali abin da suke so su tabbatar me ake nufi da aqida a gunsu shine tabbatar da akwai Allah shi yasa zancen nan da kullum muke baku labari da shine suke cewa shine mabudin sanin akwai Allah ko mabudin sanin babin aqida gaba daya shine tambayan nan da suke awwalu wajibin alal mukallafi farkon abin da ke wajibi akan mukallafi menene suke cewa eh mu a gunmu za mu ce game da malami ahlari da tasiyu imani ko yawa wannan ita magana ce ba ta da matsala yawa kai zama cewa aqida ka ce kyau to amma su agun masu philosophy da wannan ilmul kalamin nan awwal wajibin alal mukallafi sai su ce ashakku ko annazaru ko alqasdu ila nazar farkon abin da ke wajibi a kanka shine kai kokonto kada ka yi da komai duk wata aqida ka zube ta kawai ko kuma su ce farkon abin da ya wajibi a kanka shine bincike tun bincike in ka ce me za me za a bincike shine ka yi binciken ka tabbatar da wajibul wujudi shine Allah shine wajibul wujud wanda wujudin sa wajibi ne wanda yake wajibi a same shi to ta yaya zaka yi shine ka duk abin da za ka yarda da shi ka dauka babu shi kawai kai watsi da shi sai ka gama binciken sai ka bi ta hanyoyin da su suka fito da su suka kirkiro su ko tsariƙatul a'rabi ko tsariƙatul tarkibi ka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala in mun lura da halitta za mu ga cewa halittu ba tabbatattu ba ne duk abin da kake gani yakan zo yakan tafi yana da siffa yana bacci yana tashi daga bacci da ba shi sai aka same shi ai mu haka muke aiko ko wannan su ake wannan irin abubuwan su ake cewa al-a'rab ma'ana wasu abubuwa da suke bijirowa halitta sai suka ce to tunda halittun nan kuwa wasu awarid suna bijiro musu to ba su ne Allah ba da haka ashe kenan ubangiji Allah mahalicci shi waɗannan abubuwan ba sa bijiro musu baya canzawa ba shi da wani abu da zai sa daga wani yanayi nasa ya koma wani yanayi daban kun fahimci wannan suke cewa ta hanyar haka wai za a san Allah to zan Allah tsakani da Allah in tambaye ku wannan irin ilimin a ce da haka zaka san Allah ya dace da kowa da kowa ko ko iya wasu mutane ne za su iya samun su san wannan abun ban da kowa da kowa menene amsar sai waɗanda aka koya musu wannan irin ilimi wanda duk ba a koya masa wannan ilimin ba ba zai san wannan zancen ba shi mutumin ƙauye ko wanda bai karatu ba in ka tambaye shi dangane da Allah mai zai ce Allah dai mahaliccin mu shikenan mun san yana nan a ina yake ba ruwansa ba ya sa kansa yaya yake da siffofinsa ba ruwan duk mutumin da ka tambaya a ƙauye bai karatu bai taɓa zuwa gaban malami ya zauna ba in dai yana da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya yarda da ita ya san Allah shi ake bautawa kuma baya tambayar kansa a ina Allah din ma yake baya tambayar kansa yaya Allah yake baya tambayar kansa me alaƙar mu muna jin maganar Allah ko ba ma jin magana ba ruwansa kusan ma idan ka fara wannan zance sai ce kai kul kai sabo ko ba haka bane saboda san cewa idan aka zurfafa magana a wannan harkar to ana shiga wani yanayi Allah ta kun gane wannan to shine nan malai yake cewa gaskiya aqida ta daidai ita ce wannan abun fararrun abubuwa ne kuma ba sa cikin abin da Allah yake so ashe kenan kuwa in har za mu ɗauki hadisin a habbu dini ilallah alhanifiyatu samha to lalle dole mu yadda waɗannan fararen abubuwa ne ba ma buƙatar su sannan mu zama musulmi kun gane nan can shi kenan abin da yake so ku gane Allah sa an fahimta to sai ce wa hadhihi almasailu almu'aqqada waɗannan mas'aloli masu wahalar fahimta masu sarƙafafiya masu sarƙafafiya ko sarƙafi masu sarƙafa sarƙafe ake cewa ko a allati la yafhamuha illa al-khawas waɗanda babu masu fahimtar su sai wasu mutane na musamman bi muqaddimatin kathiratin mutanawwi'a wanda sai an yi wasu shimfiɗa yanzu kamar wani shimfiɗa da muka yaya za a yi a san Allah sai a ce ai sai ka dubi halittu sai ka ce halittun nan suna cancanzawa da babu su aka same su ka dubi ɗan adam da babu ɗan adam sai aka same shi to kuma ɗan adam ɗin a yadda yake canje-canje sukan same shi ko babban canji ma da ba shi aka same shi bayan nan yana girma da ƙarami ne sai ya girma da baya cin abinci sai ya fara da sai an ci da shi sai sama da hannunsa zai ɗauka ya ci wannan canje-canje ne ko ba canje-canje ba zai girma sai balaga shi ma zai aure zai iya haihuwa wata ran kuma sai a nemi zai wata ran rashin lafiya za ta zo sai ka ji yana ciwon kai ya warke ya yi zazzabi ya warke wata ran kuma sai wani ciwo ya zo wanda ba za a warke ba sai a tafi sai a mutu wannan su ake cewa mene canje canje su ne su sai suka sa musu suna al-a'rab abubuwa da suke bijiro wa mutum ko su kira su su ne siffofi to sai su ce tunda ku haka ne to dole ubangiji da ya halicci waɗannan ya zama ya saba ma waɗannan abubuwa ashe kenan ubangiji la ta'riduhu al-awaridu shi canje canje ba sa zuwa masa don haka yadda yake tun fil azal haka yake bai canza ba zaka in suka je a qur'ani Allah ya ce yayi magana ya ji kaza yana da ilimi in an yi na ji sai su ce a'a Allah ba haka yake saboda in yi haka to yayi kama da bayinsa tunda ko bai bai kamata ya kama da bayansa ba to sai a kore waɗannan abubuwan a ce abinda Allah ya faɗa a wuri kaza ba haka bane don haka sai ai tawili sai a shiga babin tawili to yanzu wannan hanya hanya ce mai sauki a gane ta ko hanya mai wahala hanya ce mai wahala tunda ko mai wahala ce to ba ta cikin alhanifiyatu as-samhatu insha Allah an fahimta shine ma'ana wa hadhihi al-masailu al-mu'aqqadatu allati la yafhamuha illa al-khawas بمقدمات كثيرة متنوعة هذه ليست مما يدخل في السماحة ولا في اليسر wannan ba sa cikin abin da su shiga cikin za ka iya lissafa su a ce wannan irin aƙidun sun cancanci a siffanta su da samaha cewa akwai rangwame tare da su sun cancanci a siffanta su da cewa fil yusri za su shiga cikin yusri cewa akwai sauƙi akwai sauƙi a wannan ko babu na taɓa muku wata magana cewa waɗannan abubuwa in ka tambayi mutane da yawa zaka ji ba su san su ba hatta waɗanda suke koyar da su da zaka je ka zauna da su zaka ji ba duka suka fahimci me suke karanta ba ba ɗaliban ilimi da suke karatu dai na san in muna maganan nan galibi su ne suka fi ganewa waɗanda suka je makaranta aka ilmantar da su harkar aƙida yanzu musamman a makarantunmu nan secondary school da kuma shine sanawiyya da kuma jami'o'i abinda ake koyarwa da sunan ilmul kalam sunan ma abin course din kenan kamar a jami'o'i ana kiransa ilmul kalam masu islamic studies ilmul kalam ake kira a waɗanda suke secondary kuma a cikin tauhidi sai a kira shi tauhidi to a ƙarƙashin wannan kuma sai a sa musu su ilmul kalam din da falsafa duk a koya musu littafai irin su ummul barahim jawharatul tauhid da sharhin su umul barhin shi ma sharhi ne na su jawharatu tauhid na albajuri ko baijuri waɗannan irin littafai din in ka je wurin masu koyar da su zaka samu cewa kaɗan ne zaka samu su kansu masu koyarwa sun fahimci me suke koyarwa mafi yawa waɗanda suke koyar da su a zaure ina jin waɗanda suka karanta a cikin ku za su yarda da wannan zancen na cewa gaskiya ne ko cewa wannan wani zai ce maka wallahi ni ne na karanta wannan abun na karanta abun malami ba ɗaya ba na tafi wata unguwar ma na karanta na je wani garin ma na karanta abun wani malami amma har yau ban gane me ake cewa ba kun dai san su waɗannan abubuwan da ake kwara musamman ka karanta akwai su mai kawa'idi ya gutsuro ya faɗi wasu abubuwa ko abubuwan asifatu salbiya albaqa'u ko da wane ne da wane waɗannan abubuwan dai da kullum mun sha faɗa su ai in ka tashi ka zaunar da mutum da Allah ya gaya maka me ake nufi da waɗannan me ake nufi da albaqa'u fassara kawai zai baka albaqa'u wanzuwa ko alqidamu ai alqidamu eh shine dadewa cewa yana nan shi Allah kadimi ne tintini albaqa'u wanzuwa za a tafi a bar shi ba sa fassara maka cewa alqidamu ma'anarsa shine huwal awwalu ba su ɗauko hadisin nan su fassara ma mai haka ba da sun fassara ma da ka gane huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi Allah madauki ya faɗi wannan suratul hadid haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al awwal alladhi laysa qablahu qablaka shay Allah kai ne al awwal wanda kafin ka ba kowa kowa ka gaya masa wannan ya gane Allah ya riga kowa naka babu wani wanda za a ce a ya riga Allah ko kuma akwai wani lokaci da za a ce akwai lokacin da babu Allah duk babu amma ya zaka gane wannan wannan ka sallama kawai to amma waɗancan ka shiga wannan al'idam wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadith wa wane ne da sauransu al wujudu duk zaka ji cewa ba gane su kake ba amma za a fassara maka su da zaka tsaye da wani malamin ka tambaye shi wai shin waɗannan abubuwan ya suke ne ko sifatul ma'ani eh sifatul ma'ani a kawo maka as-sam'u wal basaru wal ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu wannan suna da sauƙin a gane da sauƙi saboda akwai su a Qur'ani akwai su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a juya maka abin da suke ce ma alhal kaunuhu aliman kaunuhu basiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman kaunuhu hayyan kaunuhu kaza da kaza har zuwa ƙarshe in ka tambayi me ake nufi da wannan kaunuhu din za ka samu mai ma bayani galibi sai da ce haka mu ma dai aka ce mana haka zai barka a jeji kuma a cikin zurfafa da malamai suka suka tattauna wannan matsaloli na aƙida wannan abun na kaunuhu kaunuhu dinnan da suka ɗauko su ‘yan ash'ariya sun ɗauko ne daga mu'tazilawa karkashin wani abu suke ce mahali da abu hashim aljubba'i shi ya kirkiro shi kafin abu hashim aljubba'i babu wannan magana a duniya alhalu wai wani abu ne bainal wujudi wal adab shi ba samamme ba kuma shi ba rasashe ba babu shi kuma akwai shi dan Allah ka gaya mu yadda zaka fahimci wannan zancen yanzu idan aka ce ba za ka shiga aljanna ba da Allah sai da wannan ilimin ai kaga duk mutane wuta za su kun gane wannan zancen ko ba gane ba to wannan kawai ba na son mu shiga ba so nake in bayyana muku me ake nufi da wannan din ba wata rana can in an yi nisa a sanin daidai to irin waɗannan na shigowa ai bayanin wannan amma zancen da nake shine ne in baka misalin cewa da a zo a ce maka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum da Allah wannan zancen da dadi ko ba dadi da ana fassara maka Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah alhayyu rayayye ne alƙayyumu shi ne mai tsayuwa da rayuwar kowa wannan ba za ka cikin sauƙi da ka gane cewa shi yana da rai kai ma rayuwarka da babu shi da babu ita shi ne ma'anar alƙayyu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da gengedi da bacci ba sa kama shi akwai wahala gane wannan amma yanzu a zo a ce maka la laysa mawjudan wa laysa ma'duman ko ko a ce maka أن الله موجود ولا قوة لا في لا في لا في لا في العالم ولا خارج العالم وليس فوق وليس تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ko abun bahaushe ma akwai wani abu ana ma dabo amma wala wala ko to wallahi haka wannan ilimi ne dabo ne wala wala din haka za a kare kakaf babu wanda ya fahimci wannan sai dai a kare maka da wala wala wala to wannan ilimin dan Allah yana da sauki ko yana da wahala yana da wahala to tunda ku haka ne bai kamata a ce shi ne addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana shi shi yasa su manya-manyan wannan harkar har bayyanawa suka yi bayan sun sha wahala a cikinta suka bayyana cewa sun tuba da yawansu sun tuba mana ibn taymiya cikin rubuce rubucensa a dar'u ta'arud al-aql wa naql fatwa al-hamawiyya al-kubra da sauran littafai dai da dama a maganganunsa dai da yawa tunda shi dai yana yawan maimaita maganganu a cikin littafansa ya nakalto maganganu musamman na mutane guda uku ɗaya yana yawan nanata su na ga ya kamata yau mu ji su waɗannan maganganun don amfaninsu shine ka ce yadda dan mun zo mahallinsa ne cewa wannan harkar ta falsafa da ilmin kalam da tana da amfani da ba ta zama mai wahala ba ko da ta zama mai sauƙi kamar da sauran addini yake da sauƙi kuma da tana da amfani da manya-manyan waɗanda suka kafa ma ƙa'idojin wannan ilimin da ba su zo sun yi nadama ba to to amma waɗanda suka yi nadaman nan fa ɗirka ɗirka ne a cikin harkar manya manya waɗanda su suka ma rubuta masa ka'idoji su suka rubuta littafai yanzu irin musu a arrazi malam arrazi muhammad ibn umar arrazi wanda ake ce fakhruddin arrazi mai mafatihul ghaibi sunan sunan abinan tafsirinsa kenan babban littafi ne na tafsiri ko abin nan tafsirul kabir duk sunansa ne yana da wani littafi a ƙasamu zat a cikin littafin ibn tamiya ya naƙalto wata magana da yake faɗi baitoci ne da yake faɗa yana cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu nihayatu iqdamil uquli iqalu ƙarshen gabatar da hankali to aka lati da baibayi ne mutum yawa kansa ma'ana ƙarshen lamari idan mutum ya gabatar da hankalinsa akan nassi kar ku manta shi ne fa na taɓa gaya mana yake cewa in an samu saɓani tsakanin nassi da hankali a gabatar da me yace ai watsi da nassin a ɗauki hankali haka ya faɗa في لتافنس محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين أو أن لتافن يربو توانا شو أن حنيو الناس نحن كذا اللي لاتن ناشا مكسو بس من تميمي تاوبا أما أن الدين بمو أمبتيش با وأن المجانا ندامة تاسا tafi munasaba da wannan darasin namu ne cewa wannan abin da ashe mai sauki ne to da ba su yi nadama a kansa ba to shine ke cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu وأكثر سعي العالمين ضلال وأكثر سعي العالمين ضلال yace mafi yawan ɗawainiyar da mutane suke a duniya ɓata ce a cikin ɓata suke yi alamin ne yana nufin su waɗanda suka zauna suka yi ta waɗannan littafin da ya rubuta akan wannan harkar ya fi arba'in akan wannan harkar wani in kai kaza ba za ka fahimci kaza ba sai ka yi falsafa ba za ka yi menene shi ka za ka tausaya wa mutum a zamanin yanzu ya zo ya zauna Allah ya magana a ƙur'ani ya sha wahala yana ƙoƙarin ya ƙaryata wannan magana Allah maɗauki ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa a zo ai ta wahala ke cewa ar-rahman ma duk inda ka gani zancen halitta ake na tausaya masu irin wannan tunani gaba ɗaya tunani na a kore maka maganar Allah a tabbatar maka maganar hankali to waɗannan da suka sa waɗannan ƙa'idojin ga irin abin da suke ambatawa yana cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'i alamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace arwahuna rayukanmu suna cikin wata cewa daga jikinmu ma'ana jikin daban ruhin daban jikinmu muna ta wahala ruhin kuma abin da yake cikinsa shi ma daban ma'ana an yi hannun riga tsakanin jiki da kuma ruhi kamata ya a ce jiki da ruhi sun haɗu wajen biyayya ga Allah wajen gaskata maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa arwa'una fi wahshatin min jisumina wa ghayatu duniyana azan wa wabalu ya ce matuƙar abin da ke cikin duniyan nan tamu ya ce cuta ce da bala'i iri iri da musifa a kanta muke in ji shi fashi da kansa yake faɗin wannan a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce walam nastafid min bahsina tula umrina yace ku duba ku ji da Allah walam nastafid min bahsina tula umrina tsawon rayuwar mu ba mu fa'idanta daga wannan bahasi da binke ta yi ba ba sun ce awwalu wajibun alal mukallafi shine al bahthu wan nazaru wash shaqqu wal qasdu ila an nazari ba to suka ce gaba ɗaya dan tsawon rayuwar mu ba mu fa'idanta da komai a wannan bahasin ba yace siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace banda kawai abinda muka tara a cikin ilimin da binciken namu shine mun hada qila wa qalu kamar da dai kuke cewa da Hausa qila wa qala ko kaza amma shi ba Hausa in yace qila wa qala abinda yake nufi ko kwanto ko to shi kuma abinda yake nufi harkar su ta jidali tattauna wannan ta munazara qila wa qalu ko ga wannan fankala da suke cewa fa in qultum qulna in kun ce kaza mu ma mun ce kaza a zauna ai ta debate shi yasa harkar addini ya uwa ba ta hanyar debate ake gane ya kamata mutum ya gane addini yana ina yana cikin littafin Allah yana cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba Allah ya aiko mana Qur'ani kuma a cewa a zamanin yanzu sai ka aje Qur'anin ka amfani da hankalinka sannan ka gane abin da yake shine daidai wannan tuhumar Allah duk abin da Allah ya faɗa to shine gaskiya kar ka taɓa ƙoƙarin ka ce za ka canza maganar Allah har ana amna cewa wannan wai ƙoƙari ne wai misali wannan shine intelligence ce mutum wai is very intelligent shine ya ƙoƙarin ya fahimto wani abu da zai rusa Qur'ani yace ku da kuke rike zahirin alqur'ani wa ku ne wawaye ba ku gane ba Allah madauki sauki to a ƙarshe bayan ya faɗi wannan baitoci sai ke cewa laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyyah kai na zauna fa na nutsu na yi kallon ta nutsu ga at-turuq al-kalamiyya wannan hanyoyi na ilmul kalam kun dai san ilmul kalam da wannan abubuwan su falsafa ɗaya ce duk ta'ammaltuha na lura da su wal manahij al falsafiyata da kuma hanyoyi dai na falsafa din nan yace fa ma ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan yace wallahi ban ga ban yadda da cewa za su iya warkar da mara lafiya ko su kosar da mai jin kishirwa ba mara lafiya ba zai gamsu da waɗannan abubuwan su yi masa maganin cutar da take zuciyarsa ta shubuha ta aqida ba wannan rudanin da muka yi na ilmin kalami da falsafa ba shi da ba zai kawo maka magani na shubuha ko magana matsala da zaka samu a imani ba haka nan in kana da kishiruwar fahimtar wani abu na ilimi to wannan ilimin ba zai gamsar da kai in ji malam wane Muhammad ibn Umar Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi ne da kuka sani to sai ke cewa har yanzu ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن يتنا كلدا ما في hanyar da ta fi maka shortcut shine akrab da ta fi maka kusanci zuwa ka samu abin da zaka samu ka samu yardar Allah kuma ka dace da daidai yace tariqatul qur'an ita ce hanyar alqur'ani ka karanta alqur'ani anan magana gaskiya take to sai yake cewa iqra fil ithbati in kana son ka yi karanta wasu ayoyi da suke magana akan isbati isbatin siffofi ma'ana ga Allah yawwa yace ka karanta ar-rahmanu ala al-arshi stawa wannan ayar tana tabbatar maka Allah mai rahama yana saman al-arshi duk wani zance da za a ga maka wannan bata maganar Allah ce karyata alqur'ani ce maganar Allah ita ce gaskiya cewa ar-rahmanu mai rahama ala al-arshi stawa ba ma'ana istawla ala al-khalqi ba ta ce ar-rahman abinda ake nufi ai magana ta ta alkalko tun da aka wani duk wani shirme da ɓata lokaci maganar Allah ita ce magana kuma maganar da manzon Allah sallallahu alaihi ya fassara maganar Allah da ita Allah subhanahu wata'ala yana sama wannan shine zance ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallallahu ita ce aqidar su Imam Malik ita ce aqidar su Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa da duk malaman da ka sani aqidar su kenan to sai ce in kana son ka yi magana a babin nan a ƙur'ani za ka duba kuma a ƙur'anin misali dangane da isbati ga ayan nan ar-rahmanu alal arshi stawa yace ka karanta ta sannan da faɗin Allah madauki a suratu fatir ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u yace ita ma wannan ai isbati ne ko ai ba kore wani abu ake ba ko tabbatarwa ne haka nan ar-rahmanu alal arshi stawa shi ma ai isbati ne ba nafi bane wannan duka al'imamun razi ke faɗin wannan cewa in kana son ka ɗauki magana daga alkur'ani ta ɓangaren isbati ga misali biyu shine kawo wannan da wancan ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib zuwa ga Allah al-kalimu maganganu at-tayyib masu tsarki masu daɗi ilayhi suke mene yas'adu zuwa gare shi suke hauhawa yas'adu suke hawa dan Allah akwai abin da ke hawa daga sama zuwa ƙasa adama ba a kira shi hawa ba ko in ana so a sauko daga sama zuwa ƙasa me za a ce saukowa yawwa amma Allah cewa ilaihi yas'alu al-kalimu tayyib kalmomin da kuke shi sa al-Imam Tabari ya rawaito hadisi daga Ibn Mas'ud wani asar cewa idan mutum ya faɗi wata kalma ta zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafin ya rufe bakinsa mala'iku sun zo suna gaggawa wane ne zai ɗauka ya sama da ita zuwa ga Allah ibn mas'ud ne kun ga garin fassara wannan ayar ya faɗi wannan shi za a ce bai fahimci cewa Allah yana sama ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce bai fahimta ba don haka maganar Allah ita ce maganar gaskiya ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu sai ce wal amalu salihu yarfa'u haka aikin kirki ake daga shi Allah yana daga shi zuwa gare shi Allah sai karbe shi Allah ya karbi ayyukan mu to sai ce waqra fi nafi dangane da abin da shafi nafi kuma a qur'ani ka karanta fadin Allah wala yuhituna bihi ilma kaga wannan ai nafi ne wala yuhituna bihi ilma Allah ba za a kewaye shi da ilimi ma'ana babu wani wanda iliminsa zai san komai dangane da Allah babu kaga wannan ai nafi ne wala yuhituna bi shay'in min ilmihi shi ma wannan nafi ne qul huwa Allahu ahad Allahu samad ko lam yalid wa lam yulad kun ga shi ma wannan nafi ne huwa Allahu ahad wannan kuma isbati ne Allahu samad shi ma isbati ne لم يلد نفي ولم يولد شما نفي ولم يكن له كفوا أحد دون النفي to haka a cikin alkur'ani akwai isbati akwai nafi kuma dangane da wa ake duka dangane da Allah kace Allah shine Allah shi kadai yake kuma shine abin nufi da bukata mana kowa shi yake bukata daga Allah amma Allah ba bukata daga kowa shine ma'anar as-samadu mun sha magana dai akan wani ba sai mun koma cikin ta ba sannan sai lam yalid bai haifa ba ma'ana ba shi da ɗa walam yulad shi ba a haife shi ba in aka ce ba shi da ɗa to har jika domin ba a jika sai an yi ɗa ko walam yulad ba a haife shi ba ma'ana ba shi da uba ashe kenan ba shi da kaka shine ma'anan wannan shi ma sannan walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kufi ne gare shi kini abokin kama za a ce a ga wani kamar Allah babu duk abin da ka gani ba Allah bane to don Allah in ka fahimci wannan akwai buƙatar ka je ka tashin wahala sai ka binciko da Allah sannan kuma ka zo kana koyi abin da ya faɗa Qur'ani ka ce wannan hanyar taka ta hankali ita ce daidai wanda ya rike nasu shine ba shi da intelligence ba shi da wayo ba shi da basira har manzon Allah sun har sahabbai wannan akwai hatsari a wannan magana Allah so to shine sai ke cewa to bari ku ji wasiyarsa ta ƙarshe Arrazi sai ke cewa ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي duk wanda ya gwada irin abin da na gwada in dai ka gwada abin da na gwada to za ka san abin da na faɗa kaga ashe kenan kar ka ɓata lokacinka wajen cewa kai ma sai ka gwada ka kai shekarun da ya na wannan wahalhalun da ɓata lokacin da ya a wannan sannan kai ma ka zo ka tuba ka yi watsi da wannan hanyar ka bi hanyar da shi ma ya bi ta yi watsi da wacce tsohuwar hanyar da yake kai wannan maganar razi kenan kun ji da razi waɗanda kun ji maganganun sa wani lokaci mutum sai rasa ma inda zai sa kansa to amma alhamdulillah akwai taron waɗannan mutane sun tuba irin yadda ibn taymiya ke magana akan al-ghazali abu hamid yake cewa lokacin da ya rasu an same shi da sahih bukhari akan kirjinsa yace dan da ba ruwansa da harkar hadisi su sai irin wannan tunanin da falsafa da menene duk su ghazali ake suke aka shiga tasawufi aka shiga ilmul kalam aka shiga falsafa aka zo aka yi watsi da falsafa aka yi mata raddi duka amma dai harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin da su Imam Malik yake kai duk ba kansu su su gazali suka rayu ba wannan ku fahimci waɗannan in ana zancen irin su ba a zancen sauran malamai da suka tsaya suka yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khidma sharhan wa bayanan da fito da hukunce hukunce irin su Nawawi su Ibn Hajar waɗannan duk amma alayin malaman musulunci suke kuma suka bi sunna ko sun kuskure a wani babi to ba layin su ɗaya da su gazali ba layin su ɗaya da su razi ba layin su ɗaya da zuwaini su baqillani su ibn forak waɗannan ba a san su ba dama sai da wannan harka sun yi wasu abubuwan na fiqhu gazali yana da littafai a fiqhu da usul da sauransu eh amma kuma sun fi sanuwa a wannan babin na harkar falsafa da sauransu irin su razi din gashi da sun yi har tafsiri an yi to amma an fi sanin su a wannan ba kamar su ibnu hajar ɗaruruwan littafai rubuta duk akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka al-imam an-nawawi wannan masallaci zaka je a duniyar musulmi yanzu ba littafin nawawi a ciki musamman riyadu salihin Allah madauki ne karbi aikin irin waɗannan bayan Allah saboda ikhlasin su ko da sun yi kuskure a wannan babi saboda la'alla inda suke zaune malaman da suka koya musu wasu al'amura irin wannan irin wannan aqida suka dauko shi yasa zaka samu a littafansu sun yi dan wani abu na tawilin sifa amma ba duka ba amma waɗancan gaba ɗayan zancen su akan wannan irin harkar a suka tashi akai mun fahimci abin to su din gashi sun tuba to kai kuma ina zaka tsaya tsakani da Allah zaka yi wa kanka basira au zaka yi wa kanka dabara kuma kana da basira me zaka yi sai ka bi hanyar su ta ƙarshe da suka tuba din aljuwaini shi ma daga cikin maganganunsa yana cewa ishhadu ku yi shaida ala anni qad raja'tu an kulli ma qultu mimma khalafa salafa salih shikenan magana ta kare inji aljuwani yace ku shaida cewa ni dinnan na dawo na bar na tuba na zare hannuna daga duk wata magana da na faɗa wadda ta saba wa as-salaf as-salih in ji juwani ya bar su a kwana game da wasu malamai suke cewa ko game da bahaushe ke cewa an bar mutum a kwana shi wanda kake bi ya bi wata kwana ya gudu ya tsira kai kuma kana kana ta neman sa kana bin hanyar shi kuwa kauce yayi wani guri muna roƙon Allah madauki ya gafarta musu amma duk abin da aka samu fa na wannan bacewar da aka yi da barin hanyar nan mafi yawa waɗannan mutanen su suka rubuta shi shi yasa ya kamata mutum duk abin da zai yi shi akan basira yayi karatu bisa hujja ba kawai saboda ni tarbiyyar da na tashi da ita gidanmu shine kaza don haka dole ne kaza shine gaskiya har abada kar ka bata wa kanka lokaci kai kokari kai tunani yadda zaka tsaya gaban ubangiji ya faɗi magana a ƙur'ani ka ce ƙarya ko da lisanin lisanin ƙaulin ka bai ce ƙarya ba ce lisanin hali ya ce ƙarya ce kaga mutum ya ji tsoron Allah ya tuno kuma yadda zai haɗu da shi to sai yake cewa duk abin da na faɗa da ya saba ma as-salaf salih to na dawo na bar shi sai yake cewa wa inni amutu ala ma tamutu alaihi ajaizu ne sabur yace zan mutu ni dai gani zan mutu akan abin da gyatumi tsofi na garin mai sabu za su mutu a kansa shi ne zancen da muke ɗansu don Allah an ka je ƙauye yanzu ka samu gyatumi ba ta taɓa zuwa ko la'ina ma'anar laɗin ba a taɓe mata ba kawai haka take ita dai tana tashi ta kalli gabas ta sallah ta san la ilaha illallah muhammadu rasulullah in kai mata zance in banda dai cewa akwai jahilci asali to suna kan fitira ne irin waɗannan mutane da za ka tambaye ta wani abu kin san Allah za ce ta san Allah mu shi ne mahalicci shi yayi ne kuma to shi abun masu wancan irin ilimin na falsafa ba za ta faɗi wannan Allah shi yayi mu din ba fa sai sun yi bincike ita ta san wannan tun kafin ta bincike saboda me shi ne fitira shi ne abin da aka gina ɗan adam a kai to shi ne nan shi albiyoni ke cewa gani dai zan mutu akan abin da jatumi tsofe na garin ne sabuwar suka mutu a kansa ce sa za ka samu wasu malamai akan rawaito daga wasu malamai suna cewa ya Allah ka ba mu imani irin imanin ajaiz ka wasu malamai suna magana akan wannan shin za a iya itlaƙin ta magana sai daidai to za a duba ajaiz din na wannan zamani mu ajaiz din kamar irin na zamanin mu gaskiya akwai jahilci da yawa ba za ka ce za su zama hujja akan ka nemi imani irin nasu sai sa mafificin abin da mutum zai nemi imani irin na waɗanda Allah ya ba mu shaida suna da imani yau magabata da suka gabata ga sunan wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim suwaye minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin in zaka roki imani ka ce ya Allah ka bani imani irin na annabawa imani irin na siddiqai imani irin na shuhada imani irin na salihan bai wannan shi to amma dai zancen da muke shine mutanen ƙauye ko waɗanda ba su yi karatu ba abinda suka sani dangane da Allah ya fi amfani gare su fiye da waɗanda suka karanta waɗannan littafan falsafa da ilmi kalamu harkokin asha'ira da maturidiyya ɗin duk ɓata lokaci saɓawa ƙur'ani a farko saɓawa hadisai saɓawa magabata saɓawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'a an fahimci abin الشهرستاني شيني نوكو محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني من لتاف الملل والنهج شي وانت الجويني kun san shi mun sha magana akan shi ake ce ma imamul haramai abdul malik bin abdullah yana da littafai da dama dari hudu da saba'in da takwas na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ma rubuta littafai da yawa a wannan harka ta ilmul kalam kuma a mazhaban a fiqhun mazhabar shafi'iyya yayi kokari sosai da haka malami ne na fiqhu malami ne na usulul fiqh littafinsa al-waraqat har zuwa yanzu yana cikin littafin da Allah ya yi wa albarka duk mai kokarin ya karanta usulul fiqh da shi akan fara masa zaka yi kokari ta wannan bangaren kun ga yana daga cikin abin da za ku gani Allah subhanahu wataala yakan yi wa malamai irin rahmat da yake musu ko sun kauce a wani abu in suna da wata sabiqa da suka yi sabiqan nan Allah baya barin duba wani hidima da suka yi wa addini sun taimaka sun yi kaza sun yi kaza Allah subhanahu wataala yakan shiryar da su a ƙarshen rayuwarsu ba zai bar su su bata ba saboda wancan irin hidima da suka yi addinin su Allah kan musu rahama da wannan to yana daga cikin waɗannan abubuwa shi ma ga irin abin da yake cewa shi kuma shaharstani kai bayan na gama ta da ta juwaini yana cewa la'amri laqad tuftul ma'ahid kullaha yace ina rantsewa na tabbatar na zagaye dukkan ma'ahid kullaha dukkan institutions of learning shi ake nufi da ma'ahid duk inda ake zuwa a yi karatu a koyo wani abu ya ce na je na yi karatu wasayyartu tsarfi bai na tilkal ma'alimi ya ce kuma na jefa idona na je na hange na dubi na kalli waɗannan makarantu da ilmomi da ake bazawa a irin waɗannan wurare sai ce falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri yace wallahi duk bayan na gama na gama komai na gama yawace yawacen nawa babu abin da na gani illa wadi'an kaffa ha'irin sai mutumin da yayi tagumi shine wa abin nan mutumin da ya san ya aika mutumin da yake sallallami in ya yi abu ya gane abu ba haka ba ne ai kun ga yakan dawo ya yana yana dora tafin hannunsa a nan yana sallan lami yace sai irin waɗannan na gani wanda mutum ya yi bincike ya yi bincike sai ta la ilaha illallah yanzu ashe duk abin da muka ce ashe ba akan daidai bane ai akwai nadama ko ba haka ba haushi ke yi ba to haka ne sai ce au qari'an sinna abin da yace yawa sai ce falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ala zaqani to wannan zancen na farkon ba haka bane gashi zan saki sai ce falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqani sai ce ban ga wani ba sai face mutumin da ya dauki tafinsa na mutumin da yake ya rasa inda abu ya je masa ala zaqanin ya sanya shi akan wato kumatinsa zaqan shine nan ma'ana mene mai tagumi au qari'an sunna nadimi ko kuma mutumin da yake yana cizon yatsa ya ɗauki yatsansa ya sa a baki ya sa a jikin haƙorinsa yana gatsa shi ba alamar nadama ba ce to sai ce wallahi duk wanda na sani a wannan harkar a ɗayan biyu nake ganin sa ko dai ya yi tagumi a lamarin ƙarshe ce kai lalle mun shiga uku yanzu duk rayuwar nan tamu ta tafi a banza duk falsafan nan duk wannan abin da muka yi duk ashe duk ashe ne muke ko kuma ya zo gatsa yatsansa ya cije ya ce subhanallah ashe mun bata lokaci ya Allah ka gafarta mu to shine abin da shaharistani shi ma ke faɗi shi ma a cikin manyan mazhabar ash'ariya shi ma yana ciki Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mu haka ya jama'a in waɗannan su ne manyan kuma ga abin da suke cewa yaushe za a zo a ce wannan hanyar ita ce mai sauki ko ita ce daidai ba za ta zama mai ita ce daidai ba saboda babu sauki a cikinta ta da daidai ce to da ta zama mai sauki karkashin dai abin da muka karanta a wannan hadisi mene inna ahabba ad-dini ila Allah shine mene al-hanifiyatu as-samha wannan shi kuma dama abin da ke so mu fahimta cewa tsakani da Allah wannan hanyoyi na ilmul kalami da falsafa ba za su zama sune addinin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba saboda me ba su dauki saukin da Allah madauki ya dora mutane akai ba maganan nan bata kare ba insha Allah darasin mu na gaba za mu yi dori a kai musamman ta bangaren hanyoyi da aqidar sunna ta zama mai sauki din za mu tattauna wasu daga cikin aqidun sunna mu gani da wahala a cikin su koko da sauki sannan mu ji wasu daga cikin waɗannan aqidu din in Allah ma ya sare mu zo da wasu daga cikin littafan waɗannan mutane ka ji abin da yasa na nafi akan wannan abu kasancewar har zuwa yanzu ana samun mutanen da kiran da suke wa mutane shine su rubu da hanyar alkur'ani su rubu da hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a dauki ma'ana bana nufin ina tuhumar su da cewa sun ce ai watsi da qur'ani da hadisi ban musu daidai ba suna fadar a zo a yi riko da qur'ani da hadisi amma ta wace hanya za su iya ture maganar Allah a qur'ani idan ta saba ma abin da su suke ganin shine tawilin da malaman su suka dora su akai har zaka ji wanda zai ce ai bin zahirin alqur'ani ma zai kai mutum zuwa ga kafirci wannan zancen mun taɓa yin kamar da waje faɗin wannan zance sawi malam sawi mai sharhin tafsirin jalalain ya faɗa yake cewa daga cikin hanyoyin da zai iya kai mutum ga kafirci shine riko da zahirin alƙur'ani shi kuma abin da yake nufi shine lalle a kama wannan tawilin da yake cikin littafan nan na ahlul kalam cewa Allah zai iya faɗin wata maganar ka gaba haka take ba ar-rahmanu alal arshi tawa karka ce haka ka ce Allah ya yi rinjaye akan al-arshi ta sace halitta ce saboda zancen halitta yake so ya tabbatar saboda kawai kar a ce Allah yana da bigire kuma harkar bigiren nan su suka girgiro ta Allah bai yi zancen kalmar mawdi'i ko wani wuri bai faɗe shi a Qur'ani haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana akan makani da suke cewa dan me za ku yi wa Allah makani Allah bai faɗi makani ba dangane da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi makani dangane da dangane da Allah subhanahu wataala ba la nafiyan wala ithbata Allah bai kore ba Allah kuma bai tabbatar ba zaka yi suna cikin al-alfaz al-mujmala waɗanda kullum mun sha magana a kansu Allah madauki muke roƙo ya tabbatar da mu akan Qur'ani da kuma kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba masa Allah kaɗe shi can yayi can da shi kada ya rikita mana addini wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.